الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkan mu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na wato ilmul qira'at wasilatuhu ko wa alaƙatuhu bil ulumin lughawiyyati wa shar'iyya wanda wannan shi ne majalisinmu ko zamanmu ko darasinmu na 26 muna cikin suratu ali imran za mu tashi a aya ta 140 daidai muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya a yadda za mu tashi a kanta ita ce wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala in yamsaskum ƙarhun faƙad massal ƙauma ƙarhun mislo wannan aya ta sabka ne a yakin wato Uhud kenan wanda mun yi bayanin kanta to inda Allah ce in yamsaskum qarhun kenan idan muka duba wato qarhun da Imamu Hamza da Imamu Kisa'i da Imamu Khalaf an gane ko da Imam wato shu'ba sun karanta ƙurhun su kuma sauran sun karanta wato ƙarhun to mine ne bambancin su faƙad masal ƙauma ƙarhun mislo idan ƙarhu ya same ku to me ake nufi da alƙarhu kuma me ake nufi da alƙurhu ko ba haka ba to malamai da suke taujihin ilmul qira'at a cikin littafin qala'idul fikr fi taujihil qira'at al-ashr sun kace huma lughatani wato lugha biyu ne in an ce lugha biyu ne kenan ma'anar su daya kenan la wasu laraba suna cewa al-qarhu wasu suna cewa al-qurhu sai zama to kenan rauni in rauni ya shafe ku mun gane ko yawwa kamar da larabar suke cewa addu'afu kuma su ce addu'afu kaga alqarhu alqurhu to waɗansu malamai sun kace kenan duka rauni ake nufi amma waɗansu sun kace in an kace alqarhu ana nufin rauni in an ka ce alƙurhu kuma yana nufin raɗaɗin rauni tun da rauni ai yana da raɗaɗi ko ko mu ce ciwo yawwa to haka waɗansu sun ka faɗa in mun ka diba cikin alƙira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam daga safha ta 503 zuwa safha ta ɗari biyar da biyar sun kawo wato maganganu waɗansu sun ce duka abu guda ne ƙaraha ya ƙurhu ƙarhan an gane ko to waɗansu malamai sun kace kuma an kace alƙarhu shine aljirah rauni ko kuma walƙatlu da kisa kina an ce alƙarhu ko kisa ko rauni in an ce alƙurhu kinan bidon milkaf alamul jurh shi ne rauni ina fata an fahimta waɗansu kuma daga cikin malamai kamar imam al-raghib al-asfahani mai mufradat fi gharib al-qur'an sun kace in an ce al-qarhu da fatha al-atharu min al-jiraha wato al-athar min al-jiraha wato kana iya cewa tambo na raɗaɗi min shay'in yusibuhu min kharij wanda ya sami mutum daga waje wal qurhu atharuha min dakhili al basra basra nan da sa'un ne shine kamar a ce kumburi abu ya taso ya kumburi ko ya dan kurji to shine malamai sun kace ita kanta basra kin nan ya an ce basra sun ka kawo cewa shi basra rauni ne na ƙurajen fuska an gane ko yawwa ya an ce basra da sukuni mufrad ne kuma ana cewa basara wasu sun nuna duk raunin jiki ne wasu nuna kuma raunin huska ne kamar yadda cikin littafin lisanul arab na ibn manzur to a takaice dai anan maganar da gare mu ko mu ce alqarhu da alqurhu duk ma'anar su daya ko mu ce a'a alqarhu rauni da kisa alqurhu radadin rauni ko kuma alqarhu rauni na waje alƙurhu rauni na ciki ba yi wuce abinda maganganun da malamai suka faɗa to kenan abinda Allah yake son ya ce in yamsaskum qarhun ya ku musulmi in rauni ya same ku ko raɗaɗi ya same ku ko an yi muku kisa duk da rabo suna tare an gane ko wanda qarhu mun faɗa da Hamza da Kisa'i da Khalaf da Shu'ba su suka karanta haka to faqad massal qauma qarhun mithlu ya shafi mutane na alƙawai na nufin kenan ƙuraishawa da aka yaƙi da su a yaƙin badar ƙarhun rauni misluhu tamkarsa ba san kuma fahimta ba yawwa to a nan sai mun gane wani abu in rauni ya same ku ko raɗaɗi ko kisa to su ma ya shafe su to a nan sai ce misluhu misluhu ai tamkashe ko a wani wuri kuma sai ya ce a walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hada lokacin da musiba ta same ku kun haifar da ko kun gadar wa kafirai da wannan tamkarta biyu irin ta kenan to ya an ka yarda mithluhu kuma mithlaiha kaga abu a ce tamkani kuma a ce mithlaiha kaga ai ban san kun fahimta ba waɗansu malamai suka ce nan da an ka ce mislihu ta fuskar jin raɗaɗi duk guda ne muna ganewa tun da shi raɗaɗi da makanan shiga cikinka kuna jin raɗaɗi suna jin raɗaɗi wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun da alhamda ne ta'lamuna kuna jin rauni kenan raɗaɗi kamar walahum azabun alimun daga nan aka ciro shi ba wancin ta'lamuna na ilimi ba an gane ko to wannan kenan to da ya ce kad asabtum mithlaiha kuma saboda ku kun kashe musu mutum saba'in kun ɗaure musu mutum saba'in an hankalta ma saba'in saba'in adadi ku kuma sun kashe muku mutum saba'in musu ɗaure mutum saba'in ba sai an kalta ma adadi sai an kace mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum kace daga wajen kawunan kuna inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai kiran babu waye Allah sun kai ba shi yasa ma Allah ya tura musu an ba su nasara a Badar ba tare da suna da ƙarfi ba don su gane nasarar daga wajen Allah take wala qad nasarakum Allahu bi badrin wa antum adilla wa man nasru illa min indillah illa min indillah al-aziz al-hakim a ali imran wa man nasru illa min indillah inna Allah azizun hakim a cikin suratul anfal muna ganewa ko to to qul huwa min indi anfusikum kace daga wajen kawunan ku ne malamai suka ce saboda sun saba ma umarnin manzo wala qad sadaqakumullahu wa'dahu إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun mun ji wannan da kyau ko waɗansu malamai suka ce a'a saboda da an kai yakin badar bayan an kashe musu saba'in an ɗaure saba'in da an ka ɗaure saba'in sai suka yi shawara wasu suka ce a karɓi fansa wasu suka ce a kashe to sai suka ce a karɓi waɗanda suka karɓi fansa suka hirin jayi tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da su wanda aya ta sabka maka ne nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard to to tun da an karɓa fa kulu min maganin tum halalan tayyiba Allah ya bada izini amma an sharɗanta musu za a kashe musu mutum saba'in in an yi yaki sai suka ce babu matsala to wasu malamai suka ce to shine qul huwa min indi anfusikum waɗansu malamai suka ce a'a tunda wannan ya zo wannan ya zo sai a ce min indi anfusikum daga kawunan ku ne kun yadda za a kashe muku mutum saba'in kuma sai Allah ya kaddara muku sai kuka saba ma umarnin manzo sai aka kashe muku mutum saba'in kenan sababi na kan sababi kenan sai ya zamanto sanadiyya aka kashe muku mutum saba'in saboda kun karbi fansa amma kuma sai Allah ya sanya wato saba ma umarnin manzo shi zamanto sanadiyya aka kashe muku mutum saba'in dan Allah ya baku darasi shi yasa yace likai la tahzan fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum ngare ko yawwa kuma sai ya ƙara bayyana wani sababi wa ma asabakum yawmal taqal jama'an fa bi idnillah wal ya'lam al mu'minin yana rikin dalilan da yasa Allah ya haka nan a bayyana mu'mine wal ya'lam alladhina nafaqu kuma a bayyana munafikai kenan shi ma sai zamanto wani sababi na wanda ya karo akan wancan ban sani kuma fita domin ana iya samun ta'addudul asbab ban sani kuma fahimta ba abubuwa da dama su haɗu su haifar da wani abu babu matsala ko abu guda ya haifar da abubuwa da dama babu matsala ko baka nan bane to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas su kwanaki muna juya su wannan yake nuna ashe babu nudawiluha daga daula na dala ya duru shi yasa ake kiran ma ƙasa daula saboda abubuwan ta jujjuyawa su kai mulki yana ga hannun wata kabila sai kuma hannun wata yana koma ga hannun yana wata jaha ita ce haida kwata sai a kuma kuma wani gari yana ga hannun wani mutum sai ya koma ga hannun wani mutum ban sani ko muna fahimta ba yana hannun wani yanki na duniya sai shi kuma wani yanki da farisawa da ruma su ne fawa a duniya aka zo ya dawo kan musulmi aka zo ya dawo kan su ingila aka dawo ya kuma su hannun su jamus aka dawo ya kuma hannun rasha aka dawo ya kuma hannun amerika kuma yanzu ga china nan ta taso ba sani kuma fahimta ba no dawo da hato shi yasa akwai wani marubuci a kasar amerika ana kiransa fukuyama fukuyama ya rubuta littafi marubuci ne wanda asalin shi na ganin mutumin japan ne amma suka ba shi nationality takardar zaman kasa ta amerika ya rubuta littafi la fin de l'histoire et le dernier homme. En anglais, the, the end of the history and last man. Abin da ke nuhi la fin de l'histoire, wai a tarihin duniya an yi dauloli waɗanda sun kai ta karɓa tun zamanin su fir'auna har zuwa farisawa da ruma musulmi. Ya ce to amma yanzu dai la fin de l'histoire an kai ƙarshen tarihi. Ba yadda za a yi Amerika ta sauka daga matsayinta. Irin darne om su ne mutum na ƙarshe wanda bai mallakar duniya wanda har illa masha Allah. to muku gamu da aya wa tilkal ayyamu nu dawulu ha bainan nas kaga sai mu ce fukuyama ya tabka ƙarya eh mu babu ruwan mu da fukuyama mu tunda Allah na ƙarya ta shi wallahi ƙarya shi kai to to wannan shi dai ne sai Allah subhanahu wataala ya ce wal ya'lam nu dawulu ha kuma fi'li mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar wal ya'lam Allahu alladhina amanu don Allah nan akwai abubuwa guda biyu liya'lama dan Allah ya san masu imani amma dan Allah ya bayyana su ilmu zuhur ake kiran shi don babu abinda Allah ya jahilta irin wannan yana da yawa cikin alqur'ani thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayn ahsa lima labithu amada sannan kuma wa ja'alna alqiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula ko ba haka ba yawa sannan kuma yace ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin a cikin ankabut ko wadancan wadanga guda biyu to duk dai waɗannan ayoyin la tadullu ala anna Allah yaktasibu ilman jadida Allah baya karuwa wani ilimi shi yasa nan cikin Ali Imran ma ayoyin da za su zo gaba yace wali yabtali Allahu ma fi sudurikum wali yumahhis ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur kafin mu je aya ta gaba abu guda za mu ƙara shine dalilan da suka sa Allah ya shar'anta hi jihadi asbabul asbabul jihad ko hikamul jihad kaga nan Allah ya faɗi saura ya kamata a yi maudu'i aljihadu an gane ko ta'arifuhu anwa'uhu dawabituhu asbabuhu da mawani'uhu don haka wannan karatu ne mai faɗi kuma musamman yanzu duniyar da muke ciki ya kamata a wayar ma matasan musulmi da kai kan wannan mas'ala almuhimmu dai anan da Allah ya ce wal ya'lamu Allahu alladhina amanu don Allah ya bayyana masu imani ashe yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya zu saboda in ana jihadi in an shiga tsanani nan kake gane wane ne yake yi da gaske wane ne makaryaci tunda Abdullahi ibn Bayy ibn Salul an tafi da mutum 900 ya dawo da mutum 300 kaga ya bayyana munafikin shi ne karara shi yasa duk wanda kaga in musiba ta zo ya guje ka in dadi ya zo ya dawo ma to kai ta kanka da shi kuma Allah ce wa yattakhidha minkum shuhada kaga daga cikin dalilan Allah ya sarata jihadi a samu wanda sun kai shahada sun ka samu aljanna kaga sun huta kuma wali yumahisallahu alladhina amanu don Allah ya tace waɗanda sun kai imani a gane su su kansu kuma a tace a gane wani nahiyar karfin imani daga cikin dalilan jihadi kuma Allah ya faɗa wato shine cewa abin nan a taimaki masu rauni wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa' والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه الظالم من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا mun gane ko wannan aya sai mu barta haka ayar da zamu je wato ta gaba ita ce inda Allah subhanahu wataala ya ce wa ka ayyin min nabiyyin ko qatala ma'ahu ribbiyuna kathir ko qutila ma'ahu ribbiyuna kathir wato akwai wanda suka karanta wa ka'inin imamu ibnu kasir da kuma abu ja'far sun karanta wa ka'inin sauran sun karanta kuma wa ka'ayyin duk dai suna nuna da yawa tufidu taksir min nabiyyin ko min nabi'in ko mun yi bayanin waɗanda sun kace akwai bambanci tsakanin nabiyyin da nabi da kuma waɗanda sun kace duka ɗaya ne waɗanda suka ce duka ɗaya ne babu matsala waɗanda sun kace nabi'in kuma kamar yadda imamu nafi ya karanta daga naba'un fa'ilun ne bi ma'anar fa'il mai ba da labari don annabi da ba mutane labarin wahayi wasu sun kace nabiyin fa'ilun ne bi ma'anar fa'il maf'ul wanda an ka ba labari tunda ai mala'iku za su ba shi labari abinda Allah ya ce shi ko nabiyin sun kace daga annabuwa ne sharaf shine daukaka to duk annabi kuma yana ba da labari ana ba shi labarin abin da ya zo na wahayi kuma babu annabin da yake bai da daraja bai da kima to idan muka duba وكأي من نبي كو قاتل كو قتل idan muka diba imamu nafi' da imamu ibnu kathir da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub al-basri sun zan al-basri yani kenan sun karanta qutila an kashe shi shi kuma qatala ya zama tomi yayi yaki shine bambancin su shi yasa umirtu an uqatila nas hadisi na Abdullahi ibn Umar ba yana nufin ba an umarce ni in kashe mutane a in yake su an kaci ba duk wanda an ka yaka ba ya zamanto wato ya mutu mun gane ko don wasu ma sun shiga musulunci to anan wannan ayar in mun ka ce wa ka ayyin min nabiyyin qutil sai ka tsaya da yawa daga cikin annabawa an kashe su in ka diba cikin alwaqf wal ibtida wasilatuhu bil ma'na shafi na 343 zaka ga wannan bayani na ustad dr ibrahim awad wannan aya tana magana ne kan zancen yakin uhud in muna son mu gane ta da kyau sai mun dan koma baya Allah ya ce wa muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ko ba haka ba yawa kina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kun bane illa manzo manzani sun shuɗe gabaninsa wanga hasr idafi ne ba haƙiƙi ba don ba sifa guda yake da ita ba ma da illa suna daga cikin siyahul hasr amma nan hasr ne idafi don yana ɗaukar sifa ta nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu yana ɗaukar sifa ta shahid ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira to saboda lokacin da aka je yakin Uhud sai kafirai suka yaya ta an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan a karya lagun musulmai muna ganewa to an kace wani sahabi an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul to sai kuma nasu ya sauka da wannan yanzu afa in mata in annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu au qutila ko an ka kashe shi mata ya mutu kenan ba tare da wani makami ba au qutila ko an kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya ku bada baya wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya ya bada baya ma'ana kenan yayi ridda wal iyad billah falan yadurra Allah shay'a ba zai cutar da Allah da komai ba wa sayajzi Allahu shakirin kuma Allah zai sakan kama masu godiya an gane ko to wannan ya nuna cewa ashe abinda ake bi addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dan babu shi ba shi ke nuna a tsaya ba mun gane ko shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaure bar duniya sahabbai sun rikice an ce sai na Umar ya ce shi duk wanda ba ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu wasu suka ce ya abin nan ya fitar da takobi ya ce zai kashe shi da sayyidina Umar Abubakar ya zo yana gidan shi can na wajen Madina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura ya ce cin gidan shi guda ya dawo ya zo iski mutane sai ya shiga ya duba ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to sai zo ya khutba ya ce ayyuhan nas man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bauta mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu wa man kana ya abudu allah amma wanda yake bauta ma allah fa inna allah hayyul la yamut allah rayina ba ya mutuwa sayyidina umar shina nan sai sayyidina abubakar ya karanta wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul sai yace ya ji wannan aya kamar yanzu na ta sauka saboda ya manta ma shi yasa wani nasi sai in wani abu ya faru gari ka sannan kake suna abin nan dashi to sannan Allah ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah ba zai yiwa ba ga wata rai ta mutu illa bi iznillah sai da izinin Allah kitaban muajjala abuna wanda an ka rubuta an ka sanya masa ajali da lokaci mun gane ko to to wannan aya in ka dibi hadisan da suke nuna cewa za a ƙara ma mutum man ahabba lahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asarihi a yalwata mishi bayan shin shekaru ne za a ƙara mishi koko ne albarka ce za a sa mishi koko ambato na bayan shi a ambace shi malamai sun yi maganganu wasu ka ce a shekarun dai ne za a ƙara mai bayan mala'iku sun rubuta can cikin lauhin mahfuzu sai Allah ya nuna musu su canza dama haka ya kaddara to almuhimmu dai mutum ya diba cikin al-ahadith al-warida al-ahadith al-warida al-ahadith al-mushkila al-warida fi tafsir al-Qur'an al-Karim صفحة 69 zuwa ta 88 kuma ya diba cikin al-ahadithu sahihain ahadithu al-aqida fi sahihain allati zahiru hatta arud magister da aka rubuta kasar Saudiya wajen safha ta 527 zuwa 544 zai ga bayanai masu yawa kan karshen wannan to ba zai yiwa ga wata rai ba ta mutu sai da izinin Allah kitaban muajjala littafi ne ko abinda aka rubuta ne wanda yake an sanya masa ajali wa man yurid thawaba ad-dunya nu'tihi minha wanda zai ce duniya yake so to sai mu bashi ita an gane ko wadansu malamai sun kace ga aya muqayyada ce da mashi'a ta Allah man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid sannan yace wa man yurid thawaba al-akhirati nu'tihi minha wanda yake son kuma sakamakon lahira za mu bashi kuma da Allah ya baka na lahira ba shi shine bai baka duniya ba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإن لنا للآخرة والأولى أنقاليكو أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى kuma da an ce za a baka rama kyau ba shine ba sai an baka kahi kuwa kuɗi ko kahi kuwa mulki a'a yana yiwuwa Allah ya baka rayuwa mai kyau ya rufa maka asiri kuma kana da rufin asirinka kana da rayuwa tsaka tsakiya in kuma ya ga dama kuma ya baka mai yawa din ba wai din saboda Allah ba zai iya ba sai ce wasa na jizi shakirin da sannu za mu sakan kama masu godiya to wajen har da intabe wasa ya jizi lahu shi ne na farko wasa na jizi shi ne na biyu sannan nan an nuna littazim eh ba tana nufin akwai alloli masu yawa ba to sai Allah ya ce wa ka ayyin min nabiyyin ko min nabiyyin a qira'ata nafi an samu annabawa da dama mun kace qutila ko ba karan bane kidan sai da mun to qira'a ce ta nafi da wato ibn kathir al-makki da kuma abu amr da yaqub al- al- al-basriyani tunda su duk na basra ne to taujihin wannan kira'a da alqur'ani an gane ko za mu fara da wato alqur'ani kenan da suka zo a cikin littafin taujuhil qira'at al-ashr bil qur'an sun ka ce kenan da an ka ce ka ayyin min nabiyyin waɗanda sun ka karanta qutila nafi da ibnu kafir da abu amr da yaqub sune al-basriyani an gane ko sauran sun karanta qatala sun ka ce qira'a wadda ta karanta da qatala an kafa mata hujja bis siyaqi da siyaqi dan an ce fa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah usirauni ba game da abin da ya shafe su a cikin hanyar Allah ibnu zanjala al-ramma ibnu zanjala wani malami yake cewa ibnu zanjala yace li annahum law qutilu da an kashe su lam yakul li qawlihi fama wahanu wajhum ma'ruf kidan ba za a yi taujihin ta ba li annahu yastahilu an yusafu bi annahum lam yahim ba ya zai zama tuwa mustahil ba zai yiwa ba a ce an sifanta su da busu yi rauni ba ba a da ma qutilu bayan an kashe shi sannan kuma an yi riwaya daga Abdullahi bin Mas'ud ya ce qatala ala tara annahu yaqulu fama wahanu lima asabahum fi sabilillah lima asabahum kidan dai su sun dauki cewa qira'a ta qatala abin da yake mata shaida wato da an ka ce fama wahanu lima asabahum fi sabilillah su rauni ba tunda in har an kashe su to shikenan magana ta kaji to amma ita ma qira'a ta qutil mutawatira ce ya zamu yi da ita ba za mu iya cewa ba ba zai yiwa ba sai dai matakin da za mu ɗauka abu guda ne shi ne cewa da an ka ce kotila ba dukkansu an ka kashe ba an kashe sashensu sashensu ya rayu to nan ma sai zaman tofa ma wahadu lima asabahum fi sabilillah ay allazina lam yuqtalu albaqi mun gane ko to amma wannan kuma zai zaman to ya zamu taujihin wannan qira'at sai waɗansu malamai sun kace wa ka ayyin min nabiyyin anan za mu samu qatala ita ba ta da matsala qatala ma'ahu na kathir kana iya cewa ka ayyin min nabiyyin qatala da yawa an samu annabin da yayi yaki sai ka hada ma'ahu na kathir akwai mutane na Allah nagari tare da shi shine ribbiyu wato mutumin da aka danganta zuwa ga Allah daga rabbuna an yi mara'un din kasra ne saboda ba'un ita ma tana da kasra mun gane ko ba a ce rabbiyu ba to amma a qutil ita adda abubuwa wasu ka ce za ka yin waƙafi wa ka ayyin min nabiyin qutil so da dama an ka samu annabin da an kashe shi sai sun ka ce to sai ka tashi ma a huri biyu na kasiri akwai mutane da dama tare da shi waɗansu malamai suka ce a'a yadda kaka iya wucewa katala ta cikin qutil ma kana iya wucewa wa ka ayyin min nabiyin qutila ma a huri biyu na kasiri so da dama za a samu annabi an kashe tare da shi bayan Allah wato nagari to a nan sai malamai suka yi saɓani in ka diba cikin daf'u ihamil ittirab da kuma in ban manta ba adwa'ul bayan in dai ka duba cikin su zaka gani da sauran littafan tafsiri waɗanda na baka misali ne inda zaka abin nan shin an kashe annabi a wajen yaƙi shi shankiti ya tafi cewa a'a ana iya kashe annabi tunda nasoshi sun tabbatar an gane ko ana iya kashe annabi wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqq ko bighayri haqqin ko ba haka ba kuma ana iya kashe manzo laqad akhadna mithaqa bani isra'ila wa arsalna ilayhim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun san cikin bakara na abin nan afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun kaga wannan yaro sun kashe sashen manzanni ma ba ma annabawa ba to amma shi sun kiti yace ana iya kashe annabi amma ba fagen yaki ba don Allah yace kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli zan yi rinjayi yace kuma Allah ya nuna wanda an karin jaya an gane ko wanda an kashe wajen yaki an rinjayi shi dan yace um فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل aw yaghlib kaga fa yaqtul in an kashe shi aw yaghlib ko irin jayi to kenan in ku an kashe shi to an yi rinjayi a kansa ya ce to kenan wanda yake nuna kenan kutila shi annabin nan an kashe shi ne ba fagen yaki ba an gane ko wasu malamai sun kashe a abinda ake nuhi annabawa za su yi rinjayi ko da su an kashe su to magoya bayan su karshe dai su adda nasara wal aqibatu lil muttaqin ko kuma galaba da ake nufi galaba ce ta hujja to shi shinqiti ya tafi cewa a'a galaba ta hujja galibi ba ita qur'ani yake amfani da ita ba in qur'ani ya faɗi galaba galibi yana nufin amfani yana nufin galaba ta ƙarfi an gane ko yace to don haka dai shi abin da fi karkata gare shi ba a kashe wani annabi ba wajen yaki amma ana iya kashe annabi ba fagen yaki ba waɗanda annabawan da ba umurce su da jihadi ba ba su yi ƙarfi ba kafirai da iya kashe su ba sani ko mun fahimta ba to kaji dai bambanci tsakanin wannan kira'an to duk da an kashe ko sun yi yaki an fafata fama wa hannu lima asabahum fi sabilillah bu su yi rauni ba don abin da ya same su a cikin hanyar Allah wa ma da'ufu wa mastakanu bu su yi rauni ba kuma wa mastakanu bu su mi kauya ba ga kafirai su kai kankan da kai wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu hakuri ko wa ma kana qaulahum ba komai ya kasance magana su ba illa an qalu sai suka faɗa rabbana ighfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu wa israfana fi amrina da bandar da muka cikin al'amuran mu وثبت أقدامنا الله كتبت الدقاء دقم وانصرنا على القوم الكافرين الله كتمكم أكم متاني كافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا سي الله يباسو ساكمكون دنيا كاغا أشي دنيا ما أنا سامو وحسن ثواب الآخرة رشتاوان ساكمكون لاهرة malaman balaga sun kace saboda lahira ba a kamanta duniya sai shi yasa bai ce fa atahumullahu husna thawabid dunya ba wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana so masu kyautatawa bai harda alqur'ani sai kai hattara a wannan wurin wallahu yuhibbus sabirin sannan wallahu yuhibbul muhsinina ka rike da kyau kuma ana hasbi tartibi hurufil hija domin sai an ce sadun dadun ta'un da'un ainun ghainun fa'un qafun kafun lamun sannan a ce mimun mun gane ko to wannan dai ayoyi akwai darasi cikin su mai yawa wanda yake nuna cewa wato abin nan wanda ya kamata a ce mutum ya lura da shi ko ba haka ba ayar da za mu tashi a kanta ta gaba wato cikin suratu ali imran aya ce ta 151 inda Allah subhanahu wata'ala ce sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'awahum an-nar wa bi'sa maswa adh-dhalimin Allah ce to sanulqi da sannu za mu jefa fi qulubil ladina kafaru ru'ba a cikin zukatan waɗanda sun ka kafirta ko na kafirta ar-ru'ba an gane ko imam ibn amir ad-dimashqi da imam al-kisai al-kufi da imam abu ja'far al-madani da imam yaqub al-basri sun karanta ar-ru'ba sai sun kai mara'un damba to wannan babu wata matsala da ru'b da ru'ba an gane ko duk abu guda ne Allah ce za a jefa tsoro a cikin zukatansu bi malam bi ma ashraku billahi saboda sun yi shirka da Allah sai ce mi malam yunazzil bihi sultana ibnu kathir da abu amr al-basri da yaqub al-basri sun karanta bi malam yunzil bihi sultana abinda Allah bai saukar ba ko mu ce da yunzil da yunazzil duk ma'anar su dai ko mu ce a'a da waɗanda Allah ya saukar littattafai daya a lokaci daya da wanda an ka saukar kaɗan kaɗan kamar alkur'ani duk cikinsu babu inda an ka saukar da hujja akan shirka an gane ko to wa ma'awa muhun naru makoma su ita ce wuta wa bi isa masu zalimin tir da makoma azzalumai a nan ba za mu tsawaita bayani ba illa kan abubuwa guda biyu haka a gurguje da ya ce sanulqi mun faɗa cikin tafsirul maudu'i in Allah ya ce zai yin abu to sai ka koma ka gani shin abin ya kasance ko bai kasance ba tabbas tun da Allah ce zai yi ko ba ka nan bane to ya jefa tsoro cikin zukatansu shi yasa da an kaje yaki na Uhudu Allah yakin Uhudu an jefa tsoro shi yasa ma musulmi suka fara kashe su ai daga bayan abin ya juya sannan kuma wannan yana nuna cewa tsoro babban makami ne shi yasa Allah yake fadar tsoro shi yasa turawa suke yin fina-finai na ba mu tsoro wanda zamu rikice kawai ana tunanin su sun hikare mu hatta da abincin da muke ci gidanmu suna garin mu sai gashi yanzu an kai musu hare-hare an rikita su to suna amfani da fina-finai a tura bature guda kumando shawace ƙasa guda malla abdullahi to inda inda ba mala'iki ba abdullahi ba jama'a ƙasa guda kwamfanyi guda mutum guda ya zo dushi yaƙi wannan ƙasa shi hindu mutanen shi shi yasa sauran ƙasashe sun fara yin fina-finai suna nuna ma 'ya'yansu gashi an je an yaƙi turawa mutum guda nasu ya biya waƙi turawa saboda kaɗiyan musu tashi da tsoro an gane ko ya za a yi mutum guda shirin jayi kwamfanyi guda duk shige shi yaƙe su shi kashe su kuma shi kwato mutanen su kuma ƙasar na ana nan kuma shi biyo ta hanya kuma shi cire da mutanen kuma har shi kai su ƙasar su haba jama'a haba jama'a to duk da su samu da tsoro sai a ce guda mutum guda ya hanka turu nasu shi na wace ƙasashen mu haba a haramma mu kuma mun san wallahi in ga sojan sojojin turawa dubu kabbara guda tana hargitsa su wallahi ce Allahu akbar ka gani muna ganewa to shi yasa Allah yace da ya tashi azabtar da ahlul kitabi a cikin Madina wanda suka saba alƙawli yace huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli kitabi min diyarihim li awwal al-hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b kaji tsoro Allah ya tura hakan ga su ma waɗancan don su saba alƙawli a cikin suratul ahzab Allah hudu yadda an kai da su an gane ko wa anzala allazina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim allati wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba muna ganewa tsoro an ka jewa a cikin zukatansu mun gane ko yawwa to sannan kuma na Allah ya ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah a cikin yakin nan yakin uhud na badar ma Allah ya faɗi wannan Allah subhanahu wataala ce iz yuhi rabbuka ila al malaikati tace mi anni ma'akum sace fasabbitul ladina amanu sace sa ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba ka gani zai jefa da yake wannan yana da alaka da Allah Allah bai ce musu ba su jefa tsoro cikin kafirai tunda zuciya ce kawai sai Allah ce ni na wannan amma ku masu imani ku tabbatar da su saboda aiki ne zahiri da aiki batini ba sani ko mun fahimta ba to da haka dai tsoro makami na ya kamata a yi hattara shi yasa wasu abubuwa da dama kamar shirka za ga mushriki duk inda yake matsoraci na da ya hito ya ga wani katon kadangari sai ya koma gida ya ce sai ya koma wajen bokan shi kuma limin shi a wada bami za a yi da ya ga wani abu sai ya ce shi bai yarda ba sai ka zauna kana ta tsoro haka a'a tsoro akwai asbabukin shi waɗanda shari'a ta yarda da su amma ba hakan gaba kawai da kaga mutum ka hito ka ga yaro wani dibin dibin ka haɗu shi ka ce ka yau ha babu sa'a ina ma har yanzu ne da haka duk mutumin da ke cikin shirka yana cikin tsoro shi yasa annabi ibrahim ya ce alladina amanu da ya ce fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm kuma ce magana ibrahim ce kuma ce Allah ne ya gaskata shi an gane wannan da kyau yawwa to Allah dai ya kyauta ayar da zamu je akan ta shine aya ta 154 wadda malaman ulumul qur'an bari mu fara da ulumul qur'an yau sun ka ce ayoyi biyu cikin qur'ani su kadai ne idan ana son a jarraba mutum in ya iya faɗin haruffan hija'iyya daidai ko bai iya ba to su ne ake kawowa da wagga aya ta 154 ta cikin suratu ali imran thumma anzala alaikum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum da kuma aya wadda a can karshen suratul fath محمد رسول الله والذين ما هو أشداء على الكفار رحماء بينهم sun kace duk harufan larabci suna cikin ta da an saka karanta in dai makharij ake so to za a gane akwai harafin da baka iya ba ko ka iya shi saboda su kadai na duk cikin qur'ani sun ka tattaro harufa ba ko ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ba ta tattaro dukkan harufa ba idan ta ko ce tsawo don kan wata rana ai baka iro ga tambaya ka koma ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ka hada don ta hi tsawo an gane ko to inda dai taujihin yake wajen kul innal amra kullahu lillah abu amr ibn al-bas abu amr al-basri da yaqub al-basri al-basriyani sun karanta kul innal amra kulluhu lillah sauran qura sun karanta kullahu lillah amma za mu koma farkon ayar saboda akwai wata kalma yaksha da taksha sai mu yi rebus inji masu cewa rebus mu koma baya daga nan mu dauko ayar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce, Sun ma'anzala alaikum, sai Allah ya saukar muku masu imani kenan, min ba'adil ghammi bayan bakin ciki na an kashe musu mutane, amanatan, sai Allah ya saukar musu aminci. Sai Allah ce ya fassara shi nu'asan, shi ne gyangyaɗi, da kaga mutum na gyangyaɗi to aminci ya samu, don ana ramon wanda a cikin tashin hankali. akwai matsala to sai an ka karanta yaghsha ta'ifatan minkum an gane ko tare da cewa imamu hamza da imam al-kisa'i da imamu khalaf sun karanta taghsha bitta'il fawqiyya an gane ko sun karanta taghsha ta'ifatan minkum duk da yake su suna karantawa da imala ku imamu shatibi yace wa hamzatu minhum wal kisa'i wato ba'dahu amala zawatil ya'i haythu ta'assala to sun karanta dai taghshay ta'ifatan minkum imala al mahdha an gane ko yawwa to Allah ya sabkar da nu'asan sai zamanto taghsha ta'ifatan minkum ko yaghsha ta'ifatan minkum to ya an ka karanta taksha qa'ifatan minkum kenan domirin yana komawa zuwa ga amanatan an gane ko tunda amanatan muannas ne lafzi la haqiqi wannan amincin nan ya ruho ma jama'a daga cikin ku kenan taksha yana kuma zuwa ga amanatan mala abdullahi yawwa to idan mun ka koma kuma yaksha qa'ifatan minkum sun ka ce to kenan yana komawa ne zuwa ga wato annu'as tun da shi annu'as shi kuma muzakkar ne muzakkar ne wato abin nan lafzi tun da bai da nu'asatu an gani ko kuma ko da ma akwai ta to lafzi ne tun da babu namiji da mace na hakika da wani shi haɗo muna an gani ko yawwa to amma in an karanta yakhsha ta'ifatan minkum waɗansu malamai sun kace wal jumlatu musta'nafa alal awwali kenan jumla musta'nafa ce alal awwal ke ina in mun karanta takhsha takhsha ta'ifatan minkum an gane ko eh kamar wani ya tambayi ubangiji ka annahu qila ma hukmu hadhihi al amana menene ma hikamu hadhihi al amana me hikima wannan amincin da Allah ya saukar sai ce taghsha ta'ifatan minkum amma in mun ka dauki qira'ata yaghsha ta'ifatan minkum sun ka ce sifatun li nu'as sifa ce ta nu'as tunda nu'as nakira ne wal jumal ba'da an nakirat sifa wa ba'da al ma'arifi ahwal duk da ke sun ce hatta ba'da an nakirat ahyanan takunu bi ma'anar sifa al muhimmu da Allah ya saukar musu da bacci ko gyangyaɗi wanda ya zamanto ya ruhe wata jama'a daga cikinsu kenan ya nuna ba dukkan suna sun kai bacci ba amma wa ta'ifatun akwai wata jama'a qad ahammatuhum anfusuhum kansu ɗaya sha musu kai da kaga mutum cikin al'umma ta kai ne ɗaya shi kai ta wannan mutum gubana shi sa wani da kaga ya shigo jama'a to wata matsala ta kai son shi rigili da ya kare ta ya sani inda yi da kaga ya kire ka ko ya kire wani to shi bukata ta shi abin da yake tunani kamar Allah ya halicci mutane da su biya mai bukatocin shi shi babu ruwa ne da lura kowa muna ganewa alamomi ne na munafunci amma duk yadda ka kai da siffanta baka damu da kowa ba na fata ana fahimta ta a ƙarshe cikin adabul arabi suna ganin abul ala'il ma'arri tunda wasu suna ganin shi filosofi ne mulhid wasu kuma suna ganin daga baya ya tuba to ba nan nukutan mu take ba ba a taɓa samun wanda ya siffanta babu ruwa ne da lalurar wani ba irin abul ala ilma'arri a duniya ibrahimul faƙi ibrahimul faƙi kuna jin shi ibrahimul faƙi ba ibrahimul faƙi ba faƙi na ba ɗan ƙasar misra babban profesa ne na ilmun nafs da ilmun ijtima na duniya ɗan ƙasar misra ne ma'aikaci ne da hotel ya aiki ban sani ba ko daga ba amma ya koma ƙasar Kanada yana jin faransanci na ganin har da anglai da yake yana da ilimi majalisa ta ilmin nafs ilmin sanin rayuwar dan adam ta duniya wadda adda heda kwata a kasar rasha sai da an ka bashi jagorancin ta sai da zan muhadir alami a sunanai in ya sabka wannan kasa ya bada kur cikin jirgi karatu kuma ya dauki jirgi kuma ya wata kasa littafan shi suna da kyau mutum ya karanta ban ce duk abin da ya faɗa baka ɗauka musamman littafin shi sahirul qiyada littafi ne yana da muhimmanci ya faɗi wata magana mai muhimmanci ita nake so in kawo a gurguje yace إذا أردت أن تعيش حياة متوازنة أي متوازنة sai mun kai su mun ka maida ta ha'un saboda tsayawa in kana son ka rayu rayuwa daidaitattar rayuwa yace to bari in baka shawara takhallas min ula'ika allazina idza ihtaju ilayka wajaduka kai maza maza ka rabu da mutanen da duk lokacin da suke da bukatar ka suna son su same ka wa idza ihtajta ilayhim lam tajidhum kai in kana da matsala komai karancin ta baka ganin su yace wallahi in kan rayu tare da wannan sai ka sha wahala sai dai ba shi ke nuna ka taimaka musu ba a'a kada ka yarda su zamanto mutane ne masu muhimmanci a rayuwarka amma in kana da abin da zaka taimaka musu don Allah taimaka musu amma kakka yarda ka dogara da wannan mutane to kaga wanda kada hammatan anfusuhum ta bayyana su takan so ɗaya suka yi jasa shi mai hissai kawai ya kai to in ka ci haka nan za ka yi har da jariri da shigo duniya yau shi ma mai hissai ta ya kai da ya sha nono ya cika ciki sai shi koma kwana in ana so a yi kiyama ya wada wada kakka taɓa yarda rayuwarka wallahi abin da yasa tura suke cuta muna mafi yawancin mu tunanin mu kowa mai hissai ta ya kai ko boko an ka saka lakwal sai a ce iko kokari ka ɗauki nauyin kanka me yasa ba a tunanin iko kokari ka zama mai amfani ka amfani jama'a turawa da wanda ya yi wa mota da wanda ya yi wa jirgin sama da wanda ya yi wa kaza kullun kere kere suka kasare ne ba su yi imani da kiyama ba amma kullun azbiyan alfarin su su yi abin da duniya za ta amfanuwa da shi kai kuma kai mai hishe ka to abba ya mai hisai a duniya shi yasa ko a gida in kana son ka gane ɗauki uba shi uba duk abin da yake yi in dai ya kai uba mai gyara kowa shi kai a cikin gida amma su iya kowa mai hisai ta shi kai su kuma waɗancan 'ya'ya an gane ko in gida mata biyu gare kowace suna ta yin ta su mai hishe su in hudu na kowace ko ne mishi mai hishe shi ina gida yana kai kasa gidan ya tarwace muna ganewa shi yasa kullun kai fatan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi anfa'uhum linnas ya zama to amfanin da mutane suke yi da kai yafi amfanin da kake yi da su muna ganewa to mu isa wajen abul ala'il ma'arri dan na tsaya ne wajen ibrahim rufaki abul ala'il ma'arri yake cewa saboda tsananin bai damu da kowa duniya ba kwata-kwata ya ce falau ba na azubi mata asafa mankibi falau ba na azubi ba na shine nisanta da za a sa takobi a dace damcin shi shine azub ko mun gani ba ko ku a ce ya samu rashin lafiya ya hita da kai ne ya ce mata asafa mankibi da ka faɗa shi ba ta yi wata asara ba ba ta bakin cikin komi an gane ku ya ce walau mata zandi ma baka tawal anamilu da zandi abin da yake kista wuta da shi kistu kenan ya mutu ya ce hannayen shi ba za su yi bakin ciki ba har ƙarshe ce kai falastu ubali ban tagulul gawa'in don haka ni ba abin da ya sha minka da musibar da ta kwada ba wani algawa'il jam'in na ga'ila ita ce halaka muna ji ko to waɗannan mutane kada hammatu anfusuhum takan su sukai yazunnuna billahi ghayra alhaq dhanna aljahiliya suna zato ga Allah zato irin na jahiliya jahiliya sun kace masdar ne sina'i domin aljahilu suna ne sai an ka ƙara ya'un da ta'un sai kuma mi sai kuma masdar sina'i akwai almasdar almansub akwai almasdar sina'i kadiba cikin littafin alqararat annahwiyya wat tasrifiyya la Khalid al-Usaimi kaga irin abubuwan da ya kawo kowace mas'ala kai kokari ka samu ayar da ka soka ta daidai wannan kalma sai ka amfana da shi an gane ko alarma eh to anan jahiliya sun kace abubuwa ne kalima ce wadda ta zo kamar a cikin abubuwa guda hudu a cikin alkur'ani na farko afa hukumar jahiliyati yabghuna muna ganewa sai kuma wannan ya zunnuna billahi ghairal haqqi dhanna jahiliya kaji na biyu sannan kuma da wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati ula na hudu kuma iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata abital jahiliya mun gane ko to nan sai malamai sun kace hukumar jahiliyati yana nuna an yi hukunci wanda ba daidai ba kadiba cikin liyar dabbaru ayatihi abin da na uku istar na uku kenan hukunci na zalunci shi ko mazannal jahiliya yana nuna kwakwalwan mutum hankalin shi ya samu matsala domin duk wanda ga yi ma Allah mummunan to ai ya shiga matsala la yamutanna ahadukum ila wa husnul dhanni billah shi ko tabarraji da tabarrujal jahiliyatul ula ya samu lalacewar ɗabi'o'i fasadul akhlaqil ijtima'iyya wancan kuma fasadul hukmi ne sannan shi kuma wanga nan fasadul aqli ne wa tafkir shi kuma wancan habiyatul jahiliya fasadul mawrus al ijtima'i dan wannan jiji da kai daga iyayen su ne da kakakin sun ka gadi shi kaji da qur'ani ya kawo su ni dai na faɗa maka babu ruwana sai Allah ya ce yaquluna hal lana min al-amr min shay sun ce yanzu mu yanzu muna da wani abu ka san munafiki ya sa tsammanin a ta yaki a kwashe gari ma sai ga kai na tuma an sa takobi an fille kan kato ya tuma sai ce subhanallahi to kaga in shina ne su shi kara labewa kaji sha'ir yace wa sayfi kana fil hajja tabiban yudawi ra'sa man yashki sudaa arma sibawai baban nahawu wa sayfi yace takobin shi shi sha'ir kana fil haija tabiban a wajen yaki shine al haija da ha babba ne da ya'un da jimun da alif yace to kana takobin shi ya kasance a wajen yaki babban likita yudawi ra'asa man yashki suda'a yana magani ga mutumin da yake fama da ciwon kai yace in dai kana da ciwon kai duk likitocin duniya sun kasa maka magani yace Allah shi hada ko wajen yaki da ran nan ka warke har abada muna garewa ko to kaji mu da hikiya ce hallana min al-amri min shay shin yanzu muna da wani abu ya ta taruna to ma sai an kace Allah ya ce kace qul innal amra kullahu lillahi to dibo nan kace al-amra al-amri an gane ku kullahu sai an kai masa nasba sai zaman to ta akidi na na al-amru domin al-amru yana da nasba muna ganewa kullahu lillahi na Allah na to su ko su abu amr ibn al-ala da yaqub al-basri dukkan su basriyani ne sun karanta qul innal amra kulluhu lillahi kenan sai zaman to kullu an gane ko shine wato alal ibtida'i mubtada wa muta'alliqul wa muta'alliqul lillahi khabar an gane ko kenan wato kulluhu shi al'amari dukkan shi mustaqirrun ya tabbata lillahi ga Allah to wanda jumlar ta kulluhu da mustaqirru mubtada ne wa khabar sai ta koma khabar na al'amru al-awwal ina fata an fahimce ni muna fata an fahimta kenan da wanda ya karanta kullahu da wanda ya karanta kulluhu dukkan su daidai sun kai to kulluhu lillahi sai da wajen irabi sai ka samu abin nan wannan tana nuna dukkan al'amari yana ga Allah kuma dukkan al'amari ya tabbata ga Allah ai duk dai an kuma wuri guda Allah ya ce to yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak suna boyewa a cikin rayukansu abinda ba sa bayyana maka sai Allah ce ya kuluna lauka na lana min al'amri shay'in ba qatilna hahuna sun kace inda mun ta cewa da mu ba a kashe mu wurin gaba ba a kashe su suka faɗin haka don mu tace mai faɗin waka to sai Allah ce suna faɗi da nan ne malamai sun kace magana in ta baki ce mutlaka take zakuwa amma in ta zuciya ce an ka faɗa muqayyada ce domin waɗanda suka cewa qur'ani kalamun ne nafsani ma'ana magana ce ta zuciya kamar da sun kace sha'ir ya ce innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu alayhi dalila wannan magana ba gaskiya bace in dai an ka ce ƙala to da baki ne amma in an ce ƙala bi lisanihi ko bi yadihi ko bi abin nan bi uznihi ko bi ainihi nan da ake nufin yayi ishara da gabansa to kenan waccan magana da sun kace Allah ce yaquluna hallana min al-amri min shay wanga magana ce da baki dan mutlaka ta zo amma yaqulu sai Allah ce yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka yaquluna law kana min al-amri shay'in ma qutilna hahuna to nan sai zaman to yahtamilu sun faɗi wannan cikin ransu in an hankalta mutum da ya ce yukhfuna fi anfusihim ko ko yahtamilu sun fada a baki tun da muqayyada ce Allah ce qul law kuntum fi buyutikum ko ba ka bane akwai qur'a da sun karanta da biyutikum da wanda sun karanta da buyutikum ko da kun kasance a cikin gidaddajin ku ina fata an fahimce ni yawwa eh imamu abu amr ibn al-ala da yaqub al-basri waɗanda sun zan basriyani kenan da abu ja'far al-madani da warshi da hafs sun karanta buyutikum sauran kuma sun karanta fi biyutikum duk ma'anarsu daya da kun kasance a gidajenku la kutiba la baraza alladhina kutiba alaihim alqatl ila madajihim da waɗanda an rubuta ma waɗanda Allah ya kaddara musu za su mutu la baraza da sun bayyana shine baraza sun fita wajen yaki kenan baraza shine az-zahir wa tara al-ardha bariza an gane ko Allah ce to waliyabtali Allahu ma fi sudurikum Allah ya yi haka don a jarrabe abin da a cikin zuciyarku wani na nana cewa a mutu in ana so wala qad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu ko yara suna da irin wannan technique yan yara kanana wallahi in za a taya wajen hada sai mutum ce a taya a mutu a taya a mutu sai ku shiga gaba da an zo za a fara gwabzawa shi ashe ya ja da baya ana buge ma baki ya kwashe da jini sai ka ji shi gida to akwai mutane da adon shesa duk cikin tahiya ta rayuwa ba mai baki ake so ba in kana son ka zama tun wayayyen mutum ka bar kallon dumin mutane da rigarsu da wandon su da gemin su da hullar su a'a gemi abu na mai kyau dage wando abu na mai kyau sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin rawani abu na mai kyau amma ba shi aka kallo ba aikin mutum saboda wani shi na da sifa ta mutanen kirki amma munafiki na shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam munafikan zamanin shi har shi Allah ce bai gane su wa min man haulakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq Allah ce la ta'lamuhum la na'lamuhum kaga inda sun aske gemi sun yi shiga kahiri ai sai gane su amma akwai gemi sannan Allah ya ce wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum in ka gane su burke ka so kai wa in yaqulu tasma alqawli in sun ka fada sai ka ji magana to ta kama ka amma Allah ce ka annabi khusbun musannada ba su da unhwani kamar itti da an ka jingin to irin waɗannan humul aduwu fahadarhum su an makiya na gaskiya ka ji tsoron su zakin baki ba shi ake bukata ba ka rinka kallon mutum shin shi na iya amfani da kai da wani abu ko ko dai kullun su hutu na shi kai ba a gane ko sai Allah ce to ku wali yumahisu ma fi qulubikum Allah ya tace abin da ke cikin zukatan ku wallahu alimun bi zati sudur Allah masani na game da abin da ke cikin zukata wannan take nuna cewa da an ka ce Allah zai jarraba ba dan Allah ya ƙara ilimi ba da an ka ce Allah zai tace ba don Allah bai sani ba a'a wallahu alimu bi dhati sudur Allah ya sa abin da ke faruwa amma nan wato nan ibtila dan saboda ya bayyana a zahiri ku ku gani amma shi Allah ya san komi babu abin da zai boyuwa shi sai kawo jumla ismiya fi nihaya wallahu alimun bi dhati sudur ilmuhu thabitun la yataghayyar wa la yatra'u alayhi nisyan wala khata mun gane wannan ko to da haka dai waɗannan sifofin munafikai ne Allah subhanahu wataala ya muna tsari da su to kun ji dai taujihin wannan kira'a kuma lokaci ya yi mun halinsa nan za mu dakanta insha Allahu ta'ala sai darasinmu na gaba in Allah ya kaddara abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh